ما جاء بصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم لا صراط المستقيم. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر من حيونا ننكم بيان وأن آية يسأل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناب إذا ما اتقوا وآمنوا بهم يسأل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناب فيما لهمون إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين كم هو؟ تو har muka zo cikin bayani bayan ta yi bayanin cewa ba laifin ga su waɗanda suka rasu din nan kafin a haramta giya ko da suna nan aka haramta za su bai ma'ana tana magana baya ita ko da ta zo da iza ba wai tana magana baya ba ne kuma ɗaimu a nan wajen tana magana sharbu ne don an kawo wannan to haka kuma waɗanda ma suna halin tafiya zancen haramcin ya zo su ma dai suka yi tasha har sai ran da suka dawo suka ji labarin cewa an haramta din nan su ma dai ba su da laifi saboda da suna gari su ma aka ce an haramta su bari na su saboda muminai ne duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala da manzon sa ya hukunta shi kenan sai bi kuma ta yi magana ta kawa ta kawa ta kawa guda uku shine hawa hawan addini wa dinu addini ala salafati arkanin addinin nan namu wato rukuni uku ne shine addini in ka haɗa wannan rukunai uku to ka haɗa addini duka amma in baka haɗa wannan rukunai uku ba ka haɗa iya ƙarfinka kuma kai ma akan addini kake amma dai baka haɗa addini duka ba shine al-islamu musuluncin nan shine bayan la ilaha illallah din nan salloli guda biyar da muke da kuma zakka ga wanda Allah ya horewa ga azumin ramadana da muke yi da hajji ga wanda ya sami iko to wannan shine musulunci sai imani kuma imani da Allah da mala'ikunsa da safansa da ma'aikansa da ranar lahira da kaddararsa alherinsa da waninsa duka yi imani cewa daga Allah tabaraka wa ta'ala yake sai ihsani shi kuma ihsani shine abin da wa'annan duk za su baka ka zamanto kana bauta Allah kamar kana ganinsa idan ba ka ganinsa shi yana ganinka ka rurar takawa Allah mai mai da takawa guda uku salatu marratu guda uku sun matakawu fi maqamil islam wannan cikin maqamin musulunci kenan wa aman sun matakawu wannan fi maqamil imani kenan cikin maqamin imani kenan wa atanu sannan suka yi isani wallahu yuhibbul muslimina Allah yake yana son wanda suka yi ihsani yana son masu bauta masa da huzuri da halarto shi wato kamar suna ganin sa al insanu dan adam la budda ba makawa an muslima ya musulunta farko kenan sannan ya yi ta kokari ya ta kokari ya zama mumini ya yi imani wa yu'minu wa yu'minu ya yi imani kenan sannan ya ta kokari ya ta kokari wai husni ya zama mai ihsani al islamu والإيمان والإحسان حتى فيك حديث من الله صلى الله عليه وسلم جبريل يتمديش يكاوس والإحسان شيء إحسان إنه هو الغاية شيء وتمتك أتشن الدين شيء الشيء فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيء بما لا مزيد عليه da abin da ba wani ƙari akan ba wata fasara da za a yi ƙari akan wannan komai ya fito sarari an ta abu da Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana insani ka bauta Allah ka annaka tarawo kaman kana ganin sa kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai ba a ganin sa fa innahu yaraka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ka wato mu masu ibada ko masu sallah duka ba gida misalin misalin makafi ne yanzu makaho ya zo gaban sarki ai kaga dai ko da shi baya ganin sarki amma ya san me yaran sarki na ganin sa ba zai yi wasa ba to in muka zo muka tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ko da mu ba ma iya ganin sa tabaraka wa ta'ala amma mu yi huzuri mu tabbatar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin mu kaga wasa ba zai shigo ba abinda mai ahazari yake faɗa kenan idan ka zo sallah idan ka ta illa salati farrid albaka an dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlak idan ka zo sallah ka kade zuciyanka daga duniya da abin da yake cikin ta wato ka shagala da ganawa da ubangijinka to shi ya kai wannan mukami wannan mukami sai dai musulmi su ta kokari akan su kai wannan mukami a ce ka zo sallah duniya gaba ɗaya ta kaɗe daga cikin zuciyanka wai hadda abin da yake cikin ta ba hatta masallacin yana cikin ta hatta limamu yana cikin ta a ce wa'annan duk sun shaɗi a cikin ka sallan nan da yau da mun ta yadda ita shi kenan zuciyarmu ta tafi kasuwa ko ta tafi wajen abokai ko ta tafi kaza kaza kaza ka wani abun ma ba ka taɓa tuna shi ba saboda shekan ya bata ma ibada sai ka tada sallah ma sannan za ka tuna shi to a ce ka karkaɗe zuciyanka har ka ga ka tsaye gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma fikilan ga ka tsaye gaban Allah in kai ba ka ganin sa ka tabbata kuma yana ganin ka kamar misali ka tuna ga ka gaban wani dattijo a unguwar ko a gaban babanka yana kallon ka za ka yi wani abu ko kuwa ka tuna cewa yanzu ofis din nan da kake zaune ka ciki ko da shugaban ofis din baya nan amma ga kyamara tana ta juyawa security suna kallon ka yanzu za ka tashi ka ɗan bude wani kanta ko ka taɓa wani abu a haka ba za kuma ba kana cewa ga kyamara nan tana ta jujjuyawa ma'ana duk abin da nake ana kallo na to ka san yadda in kyamarar security tana ta kyakkyewayawa din nan ba za ka iya yin wani abu ba to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon ka fiye da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon ka fiye da haka ba wayannan su ne wato hawa hawan addini kuma dole a bar su a haka duk malaman musulunci wa'anda suka isa a faɗa haka suka bar wa'annan abubuwa haka suke hawa hawa sai dai kowa da iya ƙarfinsa ba dole ne sai ka je ihsani ko ka je imani ba amma ana so ka je domin aljanna ka tafi girma haɗuwanka da Allah lami lafiya ya ji kuma Allah ya ce yana son ma wa'inda suka zo ihsani wa'inda suka zo ihsani amma shi kullum addini abin da ya fi sauki abin da kowa da kowa ni da kowa da kowa za mu iya to nan yake tsaya hukunci ragowan kuma iya ƙarfinka ragowan kuma iya ƙarfinka to wannan karatu kuma alhamdulillah hatta yara ƙanana mun gode Allah sun sun haddace wannan karatu idan ka duba hadisai arba'in din nan na nawawi arba'un hadis na nawawi ya ka wannan karatu a hadisi na biyu in ka duba hadisi na biyu wanda ya karbo wanda ya shi ruwayar muslim ya ka akwai ruwayar bukhari wannan dukkanin ruwayoyi manya bukhari da muslim sun fitar da shi to nawawi ya saka ruwayar muslim an karbo daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu an Umar radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sayyidina Umar qala sayyidina Umar yace bainama na'am julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna nan zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah za ta yi min wata rana irqala alaina rasul sai wani mutum ya hudo a gare mu ya taho ya taho ya hudo ko kuwa mu gan shi a zaune cikin mu gashi a zaune a tare da mu shadidu bayadu siyari mutumin nan tufafin safarare ne sol sol ma'ana ba maka biyu ba ne shine ma'ana wannan magana tafiya ce irin ta da ta kafa ake yi ko a kan raƙuma ko a kan doki idan mutum ya zo daga wani gari ba zai ma zo inda ya zo tukun sai ya je gidan wanka ya yi wanka ya yi wanki tukun sannan za a iya gane shi yanzu a ce mutum ya taho daga kano da kafa ya zo nan gari ya za a iya gane shi zai yi wajen kwana goma ko wajen kwana abu to sai ya je gidan wanka ya yi wanka tukun ya wanke jikin sannan ya wanke kayan sannan ya shigo cikin jama'a amma warin tafiya wahalar tafiya daular tafiya kuma ga su sahara ne ga kura sahara ne ga kura to amma wannan mutumin cikin babun safarare ne tas ma'ana wankakku ne kaga ma'ana ba masa fiye ba ne shadidu bayadu siyad ma'ana magana kenan shadidu sawadi sha'ari gashin sa bakin sidik ma'ana bai yi kura ba har ya zama ash'asa adbara ya zama burkitacce ya zama mai kura a duk bai ba kamar yanzu ya fito daga ɗakin wanka ya je an wanke kan an tace shi an yi komai an shafe shi da mai ma'ana yana so ya nuna ma mutumin nan ba matafi ba ne ɗan gari ne yanzu daga ɗakinsa ya shiga ya fito la yura alayhi asaru safari duk wani abu da za a gani a san wannan matafi ne babu a cikinsa gurbin tafiya babu a cikinsa wala ya arifu minna ahadin mu kuma ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi a garin ba ɗan gari ba ne kuma ba alamar tafiya ma'ana yanzu wannan mutum ya zo da abun mamaki dole dai tunda ba ɗan gari ba ne dole dai tunda ba wanda ya san shi ya zama mata ne to duk babu ba mata ba wanda ya san shi lalle mata ne amma kuma duk wani hali da ake gani na mata kuma babu a wajensa kaga tun daga nan zaka san wannan mutum yana da wani abun mamaki wannan mutumin yana da yana da wani abun mamaki hatta da lafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har ya je zauna a wajen manzon Allah fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba aka fayi alaka zai ya tsora tafukan hannunsa akan hannayensa shi mutumin da ya zo ko kuwa akan cinyoyin manzon Allah din da zai kanga ya hada gwiwoyinsa duka na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora tafukansa imma akan gwiwansa imma akan na annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya muhammad wannan irin kira ne da sahabbai ba su yi wa manzon Allah haka saboda Allah ya koya musu Allah tabaraka wa ta'ala tun daga wakara annas ba ya muhammad ya ayyuha rasulu ya ayyuha nabiyyu ya daga da ba ko ya zo za su gane wannan bai ba dan gaji bane ko bai san girman fada ba wani wawa ne kawai ya taho daga daji ya abu ya zo ya ce ya muhammad ya kai muhammad to duk hankali sai ya zo shi ma jibrilu ya san ladabin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana so duk hankalin sahabbai ya dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace ya muhammad to kuma kowa ya kai yawa na wawa ne ya zo ne ne waye ne wannan shi kenan ko kowa ya kawo hankalinsa wannan irin mutum ka zo ka haɗa gwiwa da annabi ka ɗau hannayenka ka ɗora kan cinyoyinsa ko ko ka ɗora kan cinyoyinka sannan kuma ya kira ya muhammad ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi a kabirni anil islami ba ni labari ne ya musulunci yau musulunci na zo nake tambaya ka shi kenan ko yanzu wannan mutum ya zo yana tambayar wannan babban malami babban annabi annabi Muhammad annabi musulunci ko yayi kowa sai ya kasa kunne ya ji musulunci ko kaga an hutar da duk duniya ma tun daga nan da wannan abu ya faru an hutar da kowa sai yau ka bani labari yau ne musulunci shi ke faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam musulunci din nan da kake tambaya أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كشهد أبا وأن أبنجي سي الله أن محمد من ظن الله كشهد أبا وأن أبنجي سي الله أن محمد من ظن الله أنا وجه أقول حديثي ديوا da suka fassara nan wajen ma'ana ka faɗa ka faɗa a baki ka ce la ilaha illallah muhammadu dan duk wanda ya zo musulunci na kana masa ai kawai ya faɗa a baki bakin gari ya faɗa shi ke hatta iza ma ƙaluha sai suka faɗe ta to ka shaida ma wani ubangiji sai Allah ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa tuqima salata to sai ka tsayi da sallolin nan guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha ka tsaye da wa'annan salloli na farilla guda biyar ka dinga yi wa tutiyar zakata ka ba da zakka bayanan zakka duk suna nan zakkar kuɗi zakkar dabbobi zakkar noma zakkar kaza duk suna nan bayanan su wata suma ramadan ka azamci wata ramadan in ya kama kana da lafiya kana da kaza ka azamci wata ramadan haka zakka kana da kuɗi wata hujjal baita ka haddanci ɗakin Allah in istaqata ilayhi sabila in ka samu tafarki zuwa gare shi kana da abun hawa kana da guzuri in kana da wa'annan guda biyu abun hawa da guzuri kala sai mai tambaya yace sadakata kai gaskiya wannan shine musulunci ba kaɗi ba ba rai kai gaskiya ta ajibna lahu sai kawai yace ne muka yi mamakin wannan mutum da ba shi ya koma ka kalle shi ma abun mamaki ba dan gari ba kuma ba alamar tafiya kuma ji yadda ya zo ya wa annabi kuma ji yadda ya wa annabi kira ta jimla lahu sai muka yi mamakin sai tsalu yana tambaya annabi wai sadiku yana gaskata shi kai ka yi gaskiya haka abin yake ma'ana ya sani kenan ko ma'ana ya sani kenan to yanzu kowa ya ji me musulunci la ilaha illallah shaida ba wani ubangiji sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne ko sallallahu alaihi wasallam ko ka tsaya da sallah ka ba da zakka ka yi azumin ramadana ka yi hajji ɗakin zuwa ɗakin Allah in ka sami ko wannan shine musulunci duk wanda ya rike wannan shine musulmi ba ka da damar dan yana yin wani laifi ko dan yana wani abu in ba ya zo ya ce Allah ba ɗaya ba ne ko bai yadda da annabtan manzon Allah sallallahu ko ya ce bai yadda da tsallolin nan ba ko bai yadda da ramadana ba ko bai yadda da hajji ba ko bai yadda da Allah to ba ka da dama ka ce man ba musulmi ba yanzu dai mun ji musulmi wannan shi ne musulmi to kuma da shi kenan da daga kayi sallah biyar kayan azumin ramadana kayi zakka kayan aji shi kenan magana ta ƙare da wuri ƙara tambaya ba da daga wannan kawai shi kenan magana addini ta ƙare ba a neman wani abu shi kenan wannan kaɗai ɗin nan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yi salloli biyar ga ta kullum alhamdulillah muna yi shi kenan gashi yanzu muna yin azumin ramadana mun gode Allah ko to kuma Allah ya ba mu dukiya kuma mu zakka kuma Allah ya ba mu dukiya kuma mu je hajji ko da daga wannan shi kenan ba wata magana an gama da bai ƙara wata tambaya ba amma sai ya ƙara wata tambaya kuma ya ce an yi gaskiya kala sai ya ƙara cewa fa aka birni anil imani to yanzu kuma gaya min me imani yanzu ka gaya min musulunci ashe zancen musulunci daban zancen imani daban zancen kamar yadda aya za ta zo da magana qalatul arabu amanna larabawan ƙauyen da suka shigo ko kuwa inda suka musulunta yanzu ba imani da shiga zuciya suna cewa da manzo Allah amanna ai mun imani ai mu mu'minai ne kullan tuminu Allah ya ce da manzo Allah ga ya musu in ci ne a ji Allah lan tuminu ba ku imani ba ba ku da imani walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta ku musulmai ne amma ba imani ba ya za ku zama imani ولما ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم حتى ايمان يا shiga zuciyanku yanzu musulunci kuke kawai ayyuka ne na jiki Allahu akbar Allahu akbar sallah azumi azumin ba la sani ko kun shiga wani waje kun yi wani kurmusun ku a koye ko hajji kuke yi kaza kaza kaza kaza wannan sunansa kawai islam musulunci kuke amma ba imani kuke yi ba imani har sai shi imani aikin zuciya ne wannan aikin da kuke yi idan ya karbu to shi zai kunna muku wuta imani a zuciyanku har a san ku muminai ne kuma gaskiya ne wannan za ga musulmi yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda yana sallah yana azumin yana zakan yana hajjin amma kuma zai iya fata saboda ba shi da imani ba mumini bane zai iya zina saboda ba mumini bane amma dai musulmi ne wannan duk ba su san da shi daga daga cikin cewa ba za a ce ma kafiri ba amma zai iya wannan duk wani yanzu laifuffuka wayansu laifuka kai abin da za ka yi ba yanzu wani in kaga yana wani abin yana azumin ma kai da za a ce kai za a ba hukunci sai ka ce wannan ba shi da azumi ha kuma da shi a kalau shi a iya matsayin sa ne shi musulmi ne kawai saboda gulma kaɗai ta karya azumi amma yanzu ka ce ka ai za ka yi hukunci nawa ne musulmi da za a karya musu azumi to kai a matsayin ka na mumini kai in kai wannan kai kaga ta karya ma azumi to wani a share a share yana azumi yana ta laifuka yana ta abubuwa wani sai ya tafi ka'aban ma a jikin ka'aban ana ɗawafin sai ya je ya sata a nan na ake kama ɓarayi a gaban annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana ziyara wani sai a kama shi ayi sata a musulmi ne kafin amma ka san wannan inda imani ya sa gaba ma bai sa gaba ba kuma yanzu sai ka ji wani ya faɗi wani abu a bakinsa ko ya faɗi wata batsa ko ya faɗi wani zagi ko ya faɗi wani abu da kai ko an baka kuɗi ka faɗi wannan abu ba ka iya faɗa ba to kai kana da imani amma shi ba shi da imani ba mumini ba ne to sai yanzu kuma aka birni ba aka birni an da imani ba an labari to ne imani kala annabi ya ce masa ai shi kenan tun da na gaya ma sallah biyar azumi zakka hajji ai ba komai kuma sai an gama annabi ya gaya ma haka ala sai annabi ya ce an tu'mina billahi da yanzu imani kuma imanin nan shi ake cewa aqida shi ake kome da za a ce kuduri zuciya nan ake nufi ba wani shirme ko wani kayan tsara ake nufi ba ko aqida kaji an ce wannan imanin ake nufi to imani kuma an tu'mina billahi da imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da ma'aikansa wa yawmil akhir kai imani da ran lahira wa tumina bil qadari kai imani da abin da Allah ya hukunta kadara Allah khairihi alherin sa wa sharrihi da wannan alherin sa shi da nan kai kala sadaka da yake kai gaskiya haka imani yake baka kara Allah ka nake ba sai yanzu nan wajen abin mamaki kai imani da Allah ina cewa dai mu ce la ilaha illallah ba wani ubangiji sai Allah annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne sai mu kamar ya yi imani da Allah ko akwai ya ce akwai Allah ne kawai amma bai imani da Allah ba yanzu ne a wajen imani zai imani da Allah tunda za ka samu to ya imani da Allah lamurmuran Allah akwai lamurmuran halittan Allah ma da ya fi ƙarfin hankali balle lamurmuran Allah yanzu Allah ya gaya mana huwa ma'akum wa aina ma kuntum duk inda muke yana tare da mu duk inda muke yana tare da mu kuma manyan malamai hatta shehu tijani abul abbas yana cikin wannan yace wal ma'iyyatu bizat yana nan tare da mu da cikin sa da zatin sa da sifan sa da zatin sa da koman sa tabaraka wa ta'ala malamai suka yi mata wannan ko abin da ba zai yi ba kenan a'a yana tare da mu da ilimin sa shin zani yace kunya da yana tare da mu da ilimin sa suka ce eh kunya da yana tare da mu da ilimin yace to ilimi suma ce ko yace kun taba jin suma ta bar mai ita a ce ga kujera biyu an sa idan malam wane ya zo shi malam wane ya zauna kan wannan kujera ilimin malam wane ya zauna kan wannan kujera akwai mahaukacin da zai taɓa yin wannan asibiti la tumarikul mausu in dai kunya ta ilimin Allah yana nan tare da mutum zatin sa ma yana nan tare dan su ba su taɓa barin zatin sa ba to da abu ne da kuma sai bujuman malamai suka san irin wannan to yana nan tare da tare da to amma kaga ai akwai musulmin da har yana takama ma malami ne amma a wannan zamanin sai mu je na ta bugudu bayan da za a ce Allah yana tare da kowa ko a ce Allah yana ko ina a yana san kan al'arshi dai wai in duk wanda ya ce Allah yana ko ina in ji shi saboda ba shi da imani wai duk wanda ya ce Allah yana tare da ko ina to ya fi su Abu Jahil kafirci dan su su Abu Jahil kuma kansu bai fi daya biyu uku ba lata da unza da manata da uwar shi ko ya mai da Allah billions dan ko ina billions ne ko ya ce Allah yana ko ina wai ya mai da Allah billions kaga dabbanci ya shiga da rashin imani kamar yanzu in ka ce Allah yana ko'ina ba wani ya faɗa ba Allah ya faɗa yana ko'ina wa huwa ma akumu aina ma kuma yana tare da kowa duk kwayar zarra duk wata halittar Allah kwayar zarra Allah yana tare da ita kuma shi kaɗai ne bai sa ya zama billions ba kuma mun yi imani ka iya gane ba ka iya gane ba mun yi imani sabida yau halittar Allah ma ta karantar da mu wannan karatu yau bature ma ya karantar da mu wannan karatu ga bature na ya yi tv yanzu tv din nan sai mai labarai ya zauna a DITV ko ko AIT ko AIT mai labarai ya zauna shi ne labaran da ya zauna shi nawa ne shi kaɗai ne ko kyamara da za ta ɗauke shi kyamara nawa ce ba tafi ɗaya ko biyu ba amma da abun hankali ne TV ɗaya kawai za a gan shi ko amma in jibin kaduna ta kai biliyan kowace fili in an kunna za a ga mai labaran nan da jikinsa da ransa da komai a zaune kuma da kayansa kuma shine a gidanta shine a gidanta shine a kan bene shine a ƙasa shine a can shine a can shine a can kaga a hankali ya kaso wajen biliyan amma yanzu ya kasu biliyan na kan kujerar na yanzu ya kaso yan nan biliyan amma kuma gashi a kowane to wannan ma wai ɗan kaɗan kenan in kwa labaran network ne yana can abuja ko yana lagos shi kaɗai jittifin nigeria ya sanuna shi na haka zo shugaban ƙasar nigeria yana wani abu shi kaɗai yana can a ofis ɗinsa ko yana can a gidansa amma jittifin nigeria za ta nuna shi wata adadinta to in jibin duniya ce kuwa yanzu shugaban ƙasar america in yana wata gonarsa yana ta yana faɗa wata magana yan labarai da waye za su kewaye shi kamarori za su kewaye shi idan cnn ta nuna ko jazira ta nuna ko waye waye san adadin tibin da shugaban nan zai karkasu shi ne nigeria shi ne ghana shi ne chad shi ne kaza kaza shi ne duniya iya karkasu ya sa yanzu shugaban nan ya karkasu da yawa ya karkasu da yawa to sai in allah ya ce yana ta wannan kudura allah ta iya haka kuma kowa zai ce na ga shugaban ƙasar amerika a gidanmu yana magana a cikin ibinmu wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka in ka duba adadin tv ka ce ya haka kasu amma an ka duba tsayin takasa shi nawa ne shi ɗaya ne yau ka zuwa ma wata irin wanda aka nuna a cikin ma wata irin kudura to wannan kenan wannan wai waɗanda suka tafi a Allah yana tare da mu idan aka tafi na shehu jami'u yana tare da mu da zatinsa to kuma shi ne kebul da ake live yanzu kana nan kaduna a sa ma wannan live din ga tv ga kuma ka dinga magana da wani mutumin da kake so ka tambaya a amerika in masu labarai suna kallo za ka sun haɗa mutane wannan mutumin misira ne wannan mutumin amerika ne wannan mutumin london ne ga london ga Amerika ga Paris kuma duk a waje ne kuma duk da cikin su kuma kai da kake sijan da kana tare da su kana kallon su jikin su yana tare da kai amma ba sa amma ga cikin su ma'iyyatu bizzati har da jikin nasu wannan takwalosin kuma ya buwanta ya buwanta yanzu ga da cikin su ga da komai ana magana da su kaga lalle wanda zai ci a'a wai Allah ba yana tare da mu ba ba yana ko ina ba in an ce yana ko ina an fi kafircin su Abu Jahil ma'ana ba shi da imani irin wannan na imani amma musulmi ne amma musulmi ne ya yadda akwai Allah ko yana can kan alharshen a zaune wani wawa ma ya ce yana can kan alharshen dan ta fi tudu zai ta gano ko ina da ko ina kuma wai malami don haka musulmi ne amma bai kawo an tumina billahi ba an tumina billahi to mu yi imani da Allah mu yadda Allah ya fi ƙarfin ilimin mu mun iya gane ba iya maga amanna amma Allah yana tare da mu yana tare da mu ko ina mu dinna da mun da Allah yana tare da mu din ba ba mu bar ƙarna ba ina kuma aka ce Allah baya tare da mu ai an ba mu kofa ko an ce yana can wani waje ba hai hankalin ka nuna ma an ka tattoshe ko ina da ko ina ba shi kenan ka taushe ko ina to wannan imani da Allah kenan imani da mala'ikun Allah imani da mala'ikun Allah ai tun da muka imani da su mun yi imani ko amma wani mala'ika an ce kamar sura zakara wani kaza wani kai zakara ne kuka fi biyu ka kan amma ka taɓa ganin zakara ne kuka fi uku ko zakara ne kuka fi hudu a ina shauran kuka fukan ciki sai na jibril alaihi salatu wassalam yana da kuka fi dubu ɗari shida kowanne fuffuke in ya buɗe ya rufe duniya gaba ɗaya ya toshe mahudan rana da mahaɗar rana yana da irinsa dubu ɗari shida to a ina fita a cikin kuma sai na turi na shine karami a cikin waɗansu mala'iku ya ce in ya zo gaban mika'ilu kamar ka ajiye kwai a gaban giwa ne in ya zo gaban mika'ilu to amma kuma a take a nan akwai mala'ikan ka mazalla sallallahu alaihi wasallam akwai mala'ikun da kafafuwan suna can ƙasa ta bakwai takumul ardu sabi can ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kansu yana bayan al'arshi a wani mun ga jikinsu ta duniya ina jikinsu a nan duniya amma sun kere nan duniya sun kere kansu yana bayan al'arshi a bayan da ga cikin kowanne daga ciki haka ake imani mala'ika guda ɗaya nan da ya ninka duniya zai iya lullube ta da fukafukinsa zai iya salta ita kaman kwallo amma kuma irinsa irinsa dubu saba'in sai manzo Allah ya ce ga sun shigo masallacinsu irin su dubu saba'in sai su goma sallacin da a zara'ilin da duniya kamar kaskon kosai take a gaban mai kosai yana kallon kuma yana abu kamar ka ajiye intanet a gaban ka ce ga duniya gaba ɗaya a gaban ka kuma shi zai shiga cikin gidan ya je ya ɗauko ran duniya gaba ɗaya a gaban take kuma ya shiga cikin gidan kaga waɗannan abubuwa kuma wannan ma duk mai sauki ne an karantar da mu wannan karatu yanzu ka tsaya gaban TV ka kere TV ko TV ta kere ka in ka tsaya gaban talabijin sai ka rufe ta ka rufe ta amma ko yanzu aka ɗauke ka a jamala sai a ganka a cikin TV ga kanan gaba ɗayanka kuma TV ta ɗauke ka a dinga gawa ne gawa ne in sallar idi cewa zai ai duk ga ga ga wanda suke sallar idi nan amma mutum da ya zo ya tsaya a gaban gaban TV sai ya kere ta gaba ɗaya amma ga kunan da yawa ana kallon kwaci to kaga wa'annan abubuwa duk Allah ya kawo su ne don ya taimaki imanin don ya taimaki imanin tabaraka wa ta'ala to kai imani da mala'ikun suna nan wa kutubihi sabanin falasifawa sabanin wanda suka ce ba mala'iku ko ba aljanu kai imani da littafan Allah kai imani da ma'aikan Allah su ma dai da haka ne mutumin da irin ka ne yana aure kamar yadda kake aure yana ci kamar yadda kake ci yana da yaya yana da kaza kaza ka yadda ya bi ka wannan sai imani su ai su ma mai kafiran suke cewa a fashar dan adam din shine zai zama shugabana wannan shafi shi ya fatar da ibil ya fatar da kowa wanan wanan ne zai bi ya laye wanan ya bi Allah kina yadda ba Allah kina ji shi baka duba ne a cikin wanan me a cikin wanan me a cikin wanan shi za ka duba ba wai wanan amma ka ce za ka kira ga wani to da ranar lahira ranar lahira nan da ba mu gani ba azaba kabari maza Allah ya ce akwai azaba kabari Allah ya ce akwai azaba kabari kabari in ma dausayin aljanna in ma in ma ramun wuta akwai shan daɗi akwai jin daɗi akwai hutu a cikin kabari akwai cin duka akwai kaza amma yanzu ko kafirin ko musulmi in ka binne shi in ka je ka ƙara buɗe kabarin ba za ka ga wa'annan abubuwan ba ba za ka ga jin daɗin ba ba za ka ga shan dukan ba in ma tafiya sai tafiya sai tafiya in ka je ka zuwa ya gaba komai ya zama ƙasa amma kuma dole ka yi imanin kaman kana gani akwai jin daɗi mai jin daɗin yana nan duk da ba ka iya ganin sa zama ƙasa amma yana nan yana ta jin daɗinsa mai cin kashin kuma yana nan yana shan dukansa yadda manzon Allah ya faɗa ka iya ganewa ba ka iya ganewa ba to kuma wannan kai ma kullum Allah yana nuna ma kabari ko ka sani ko baka sani ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce bacci kanin mutuwa bacci yana nuna ma duk abin da yake cikin mutuwa bacci yana nuna ma yanzu kana kwance kana bacci sai ka iya mafarki ka shiga wajen ni'ima ko gashi nan kana saduwa ma da wata har kuma ma ka kawo dole ma ka tashi kai wanka an wai duk banza ne wai inuwa ce ta yi duk a cikin bacci kake yi za ka iya a cikin bacci ka ci wani abu mai daɗi haka tashi ka dinga jin daɗin wannan abin da ka ci a jikinka amma waye ya ga kayi wannan duk abu za ka iya kana bacci kuma ka ci duka a cikin baccin ko wani tashin hankali ya tsare ka ka ga wani abun tsoro ko a zo a kama ka tashin hankali wanda ya kalle ka ya san kai wani dai baccin nan nasa ba kyau ka tashi a burgice ko ka yi kuka ma a cikin baccin ka tashi ma ga kukan nan duk kana yi duk za ka iya wannan duk za ka iya wannan kaga ajin nan an ce in mutum ya mutu ko a cikin gabari duk za a yi wannan ashe abu ne da Allah ya nuna ma za ka iya imani da shi kama ko abu ne na imani in yau kafuri ko kowawa mara imani ya zo ya ce ma yanzu yanzu wannan kabarin za ka ce akwai azaba ko nima a ciki to to na nuna mun ni'ima an ce za a buɗa wa mumini kabarinsa ya fi faɗin duniya to mu buɗa mu gani nuna mun yanda ai kai imani da mumini ne ko kuma za a matse kafuri har sai kasusuwan kafaɗinsa duk ƙashinsa sai ya rukurkushe a waje da to buɗa mun ga gani gashi nan lafiya kalam kaga yanzu sai da imani wa'annan ayyuka ne shi imani aiki ne na zuci da abubuwa ba kowane musulmi kamar yadda malamai suka sa ka'ida kullum muminin musulmin la akasa duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mumini ba za ka ga musulmi bai yadda da ce kaza ba bai yadda wani abu ma ka yi ce to ka fara tatsuniyoyin naka ka fara tatsuniyoyin naka to kaga wannan dole sai da ima wannan aiki na waje shi zai taimaki imanin nan naka Allah zai iya baka wannan imani ko baka fara wannan aiki na waje ba amma wannan aiki na waje sallah da kaza da azumi su suke tarbiyyar takar imani za ka iya samun musulmi musulmi ne kuma zai shiga aljanna amma ba shi da imanin nan Allah ya kiyaye mu sai ka ji an faɗi magana kai mai imani ka yi imani har ka ganta ma da idanka har ka ce ya kimi ma ka ganta ne da shi kuma yana ƙarya ne bayan da za a yi wannan yanzu da zai a ce Allah ya ko ina wannan kafirci ne da ko Abu Jahil ba su irin wannan ba ka mai da Allah biliyan ka wannan ba imani amma musulmi amma akwai musulunci to hala sadaqata to wani ko tumina bil qadri khairihi wa shakka imani da qadara Allah wani da abu ya san so ya aka yi ne yi lalle akwai abin da na ga dama wani yana harara ta ai kaza kaza shi shi ba kaddara Allah sai abu to hala sadaqata yace kai gaskiya hala sadaqata yace kai gaskiya da kuma daga imanin nan bayan kana musulmi ka zama kana da wannan imani da an ƙare da ba zai ƙara wani tambaya ba da ba zai ƙara wani amma a take a nan ƙada fa aka birni an isani to ba labari ne isani isani a wajen larabawa ka ba wa wanda ya hana ka amma an ka ba wanda ya baka biki kai amma ana so bikin ma wanda ya baka karama ma biki kai amma ana so saboda in kai kirama masa ma kai kayi muguwar marowa gwara wanda bai baka ba ko baka ba da zaka ce ai ba komai to shi kuma ka ba wa wanda bai baka ba to kuma ta ji wancan biki da kai shi ne insani amma yanzu kuma ya kan manzo Allah ne insani sai yanzu kowa na jira yaji me kuma manzo Allah zai faɗi insani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al insanu abinda ake cewa insani an ta abudallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa kaman kana ganin sa haka za ka fi bauta Allah ga ka gashi kana ganin sa yana ganin ka ai haka ibadarka za ta zama daban an ta zuba Allah ka naka tarawo fa in lam takun tarawo in kai ba ka ganin sa bai ce da yake ba a ganin sa ko bai ce da yake kaza fa in lam takun tarawo in kai ba ka ganin sa to ka san fa innahu yaraka shi yana ganin ka kai yanzu ba ma zancen wai Allah yana tare da kai ba za ka iya za ka iya sanin Allah yana tare da kai amma ba zancen ya yake amma kai yanzu tsabar imani yana tare da kai ma kamar ta shi ma kana ganin sa da da da shi ma kana ganin sa so ake ka kai nan kaga yanzu zancen ma wai yana tare da kai so ake ka huta nan ma abu zai iya yiwa yana tare da kai yanzu san aljanu na tare da mu mala'iku suna tare da mu amma ba zancen ganin su ba ma ba ma zance amma shi Allah ana so ka wuce haka ba wai kai imani kawai Allah yana tare da kai ya gama ba ka zama ma kaman gara kana ganin sa an ta abu da Allah ka annaka tara ai haka wannan wannan karatu daga jima ba ma ko muminin ma sai da sai a hankula ko muminin ma sai a hankula an ta abu da Allah ka annaka mu dinnan yanzu da mun zo ibada muna bauta Allah ne kawai muna ganin shagon mu ko muna bauta Allah ne kawai muna ganin wani abokin mu kawai muna ganin wani abin da muke so kawai muna ganin kaza kaza da su ake ka bauta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu in kai za ka ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaraka shi yana ganin ka shikenan da da wani abu bayan wannan sai ya tambaya akan magana addini yanzu ga islam musulunci na kowa da kowa irina ga imani Allah ya kai mu sannan ga wani abu sama da imani ma shine ihsani an ta abu Allah ka annaka tarahu yanzu wanda yace bai yadda Allah yana tare da kowa ba duk wanda yace Allah yana tare da shi ya fi Abu Jahil kafirci dan ya mai da Allah biliyan ya zai kuma ya iya fahimtar ka ganshi kuma ya zai iya iya fahimta kuma an ta abu Allah ka annaka tarahu can ma an tumina billahi ya fi karfin sa bare yanzu an ta abu Allah ka annaka tarahu sabida ya san washe muka iya ganin sama ta ɗaya wace yi muka iya ganin sama ta biyu wace muka iya ganin sama ta uku wace an mu shige sama ta bakwai an mu shige kursiyu wace an muka iya zuwa al'ashi bare mu leko mu ga Allah wace manzo Allah in in manzo Allah ya zama Allah yana tankin mu zaune kan al'ashi wace zai hada mu da wannan aiki mu da muna Nigeria ko muna Makka ko muna Madina muna abu wace muka iya shige hadiri wace muka iya shige wannan sama an mu je garin leken an ta abu da Allah ta annaka salata kuma kowane mai sallah sai ya kuru da idan sama kenan zai hango Allah manzo Allah ya hana ku wanda kai rada wai ka kula ido sama kai wai Allah ne yana can sama shirme ne kalli kasa ma manzo Allah ne da za ku saki igiyar kuma kansa za ta yi tabaraka wa ta'ala za ka wannan ya abu an ta abu da Allah ta annaka salahu duk wanda zai zagin ya ce kaskace Allah ya zarta kai to wannan wancan ma fi karfin sa bare wannan an shin nan wajen ma bai zuwa saboda imani ma ya fi karfin sa bare ya kini nan ko ya kini ne alhaykum takasu hatta rusum al-maqal kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim da kun yi ilmin yaqin za ku ga wuta a sarari to nan wajen ilmul yaqin ne kai ba wai ma Allah yana tare da kai ba ga shi ma kana ganin sa so a girkai nan kuma ba an hana ka ba an ta abu Allah ka annaka tarahu ka kai nan in zaka iya fa in lam takun tara in kai baka cikin wannan labisin baka kai ba to ka san yana ganin ka amma ka bawa mazaje su sai na alisuna nan wani mai yahudi ya ce ka san ubangijin ka ali ce kaga ali zai bauta abin da bai sani ba kaga zai bauta abin da ice ya ike ice li ummuka alhabl huwa ka ta'au siki kana da san da ido na ce na ganshi na ganshi bi haqa'iqil imani da haqiqul imani haqiqa ya sani kai ma kaje ka zama haqa'iqul imani kuma wannan ba wai sai sai na ali kadai sai sahabbai kadai ba al'umma Allah ya ba da shi abu dai ofan ne kai ma yaka duka zama kai kul imani shi kenan kai ma ka zama an ta abu dalla ka annaka tarahu to wannan kenan kaga da ita magana ta kare sai ce ba ka dunya an sa'at to ban labarin tashin kiyama ban labarin tashin kiyama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mal maqulu an hadi a'la min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba ba wani manzo Allah bai sani ba a'a ka kai ma ka sani ma na sani amma ka san wani daga cikin abu da Allah ya hana mu faɗa har sai lokacin ki yayi mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il wanda ake tambayar da yafi ne tambayar sani ba ba wai ban sani ba ka ce ila adri ban sani ba shine zaka ce amma bari jibril ya ba gwari gwari hala fa akabirni an amara ta to ban labarin alamomin kiyama wanda in sun faru to kowa ma ya yi ilimin kiyama ta zo kana sai manzo Allah ya ce an ta lidal amaka rabbaka yan za ta haifi uwar gidiyanta kila za a yi futuhatu har a samu bayi musulmi su dinga yin sadaka su haihu da bai wannan dan bai wannan ya zama sarki to duk an yi galibin kalibofin nan na islam islam galibin su ji ƴaƴan bayi ne kaga yanzu baiwar ta haihu shugabanta ta haihu sarkinta ko ko ba haka malamai suka ce ko ba haka ake nufi ba a'a za a kai karshen zamani lokacin da kiyama za ta zo ƴaƴa sun zama su ne iyaye iyaye sun zama su ne ƴaƴa uba ba zai ce da ɗa ka yi ba sai dai ɗa ya ce da uba ka yi uba ba zai iya ba wa ɗa kwaman ya yi ba a'a sai dai shi ɗan ne ya ce da uban a'a kai dai ka yi kuma dole uban ya yanzu ɗan ne uban uban kuma ya zama ɗan an ta lidar amata rabbata wa an taral hufatal urata za ka ga marasa takalma saboda tsabar talauci marasa kaya sai wanki saboda tsabar talauci kufatul urat al'alar da talakawa cikin ri'a ash-sha'i masu kiwon tumaki masu kiwon akuyoyi ya tsawa duna fil bunyan su suke tsere-tseren yin manya-manyan gini a cikin birane su suke yanzu duk manya-manyan ginan nukan nan na duniya ko ka je New York din ko ka je Paris su sai ka duk makiyaya ne wanda da a cikin daji suka ko kaya babu su ba su da su su ne suke wannan yau yau ga har gine-gine a duniya na Allah ya gaske ka ga wannan duk ba to da bai sani ya faɗa alamar ka san dan sanda yana sa da mutum yaya alamar alama yake bai ga alawar ba ina da sani wai tambayi alamar ba to sun man talaka shi kenan mai tambaya ya tashi da kake rigar da ya yi tafiyar ta falabistu maliya ruwa ya sai na umar na zauna ɗan lokaci mai ɗan kaɗan sun matsala fi annabi ya ce ya umar ya kai umar a tajiri man isra'ili ka san ko ya zai ke tambayar nan tawa qultu allahu wa rasuluhu alam nace allah da manzo allah ne kadai suka sani ni fa dawa na gigi ce ni mutumin ji ya ban mamaki Ƙala sai manzo allah yake fa innahu jibrilu cewa shi din nan Jibril ne a taku ya zo muku liyu allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin ashe waɗannan abubuwa su ne addini Islam iman da ihsan Jibril ne ya zo dan ya sanar da ku addinin wata ruwaya kuma manzon Allah yake rudduhu alayya da mutum ya fito Allah ya adamun da mai tambayan suna fita wasu gaggawa suka ga Abdullahi aiwa yace hin Jibril ne bai taɓa mun burin-burin ba irin yau duk shigar da ya ina gane shi amma yau ban gane shi ba sai da ya fita na san wannan mutumin ne jibrilu ne to alhamdulillah wannan irin hadisi ingantacce wanda bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi malaman al'umma duk sun tafi na kowane irin bangare sun tafi akan irin wannan bayani to irin wannan shiri ne mutum ko imani bai iya ba iyakacinsa islam amma ya ce zai dinga sa baki a kan mai iman zai dinga yi wa mai ihsan hukunci ya aka yi muka haukace irin haka to yanzu iman islam din nan iman din nan insan din nan tun da rukuni na addini islam din nan duk ilimin da zai karantar da kai musuluncin nan ilimin da zai koya ma sallah ilimin da zai sallah ba ta yiwa sai da alwala ilimin da zai koya ma alwala alwala ba ta yiwa sai da tsarki ilimin da zai koya ma tsarki tsarki bai yiwa sai da ruwa mai tsarki ilimin da zai sanar da kai ruwa sallah ba ta yiwa sai auri mai tsarki da kaya mai tsarki da kaza ilimin da zai karantar da kai adadin ta kaza ga qabli ga ba'adi ga kaza ilimin da zai sanar da kai zakka nisabinta da kazanta ilimin da zai sanar da kai azumi karya shi da kazansa da kafaransa da kaza ilimin da zai sanar da kai hajji yanda za a yi shi da arfansa da kiraninsa da tamattuinsa da ifradinsa wannan ilimi shi ake cewa ilimin fiqh wannan ilimi shi ake cewa ilimin fiqh yana da littattafansa wannan ilimi kuma daga cikin ilimin da dole ka san shi dan dole ka san yadda za ka yi sallah dole ka san yadda za ka yi tsarki dole ka san yadda za ka yi alwala dole ka san yadda za ka yi abu wannan shi ake cewa ilimin fiqh yana da malamai manya-manya yana da littattafai da yawa tun daga qawaidi da muka sani rashada tun daga qawaidi da muka sani har zuwa muktasar har zuwa muktasar su risalan nan suka za na hadisai kuma tun daga akhdari ko da yana daga cikin na fikihun ma kuma na hadisan ne har zuwa su bulugul marani dinnan har zuwa su bukari su muslim su waye duk gaba daya wa'annan ko da suna koyar da wani fannin amma akan fannin fikihu suke akan fannin fikihu suke babban wanda zai nuna ma haka mu wadar imamu malik tunda dama duk gaba ɗaya sun kwafi mu wadar imamu malik ne sun kwafi fikihun da sannan sun faɗi hadisan sun zuba hadisanta to wa'annan duk za su koya ma wa'annan abubuwa akwai manya-manyan malamai masu mazhabobi akwai irin su imam malik din akwai irin su imam shafi ka zama ba maliki ko ka zama ba shafi ko ka zama ba hanafi ko ka zama ba hanbali ko ka zama ba ja'fari ko ka zama zaidiya ko ka zama hujiya ko ka zama ga sunan mazhabobi mazhabobi yanzu a rayuwar mu ta yanzu akwai mazhabobi mazhabobi wajen guda takwas akwai mazhabobi na ahlus sunnati guda hudu akwai guda hudu akwai mazhabobi guda guda hudu ragowa to wa'annan dukkanin mazhabobi ne ta ayyada da su duk wanda ka bauta wa Allah da su zaka fi da Allah lami lafiya wajen ibada wajen kaza wajen kaza to wa'annan karatu duk gaba ɗaya fa duk abadun islam ake yin sa amma har yau ba a faɗo zancen imani ba ko ka iya wannan karatu ko ka iya kaɗau wannan dukkan jiki yake hukunci yanzu idan mutum ya mutu za ka zo kai mara babin alwala ko babin kemama ko ko ina ruwansa da wannan karatu ai ba kuma ya zancen imani na zancen matsayin lahira da kaza da kaza to wannan duk a babin jiki ake yi da waɗannan jibga-jibgan malamai ko sun san imanin da babu mu ne su amma yanzu dai wannan sunansa babun babun musulunci dan ka san wannan dan ka iya fito ilimi ne babba wanda mazalla ce wanda Allah ya ce limin alayhi da shi ya sanar da shi limin addini amma baka isa ka sa baki a bangaren imani ba baka isa ka sa baki a nan ba ko ka san Allah yana tare da mu ko da jikinsa ko da iliminsa ko da kaza ko da wannan kuma zuwa fannin ka bane karambani ne da ba ni na iya mutum ya shiga wannan bangare wannan bangaren musulunci kenan yana da rukunai guda biyar tauhidi sallah azumi zakka haji an gina musulunci akan wayannan guda biyar kamar yadda manzo Allah ya faɗa sai hukunce hukuncen su na shari'a yana da hukunce hukunce na shari'a guda biyar wajibi akwai abin da an so akwai abin da haram ne kada'an akwai abin da ba a so ka yi amma in ka yi ba kai haram ba wancan in ka yi ba komai wannan ko in ka yi dai ba a so ne bai dace da tije yi ba mutum mutum shi ke dinga yi shine makaruni wajibi mandubi muharrami makaruni sai mu ba'i wanda ba wani hukunci a kansa abuwa ne Allah ya yi shiru kowa ma ya shiru ta aje ai ta fafale fafale kaza kaza kaza ya ake to wannan hukuncin sa kenan sai kuma ilimin da zai koya ma imani fannin da zai koya ma imani wannan shi ake ce ma ilimin tauhidi ilimin tauhidi shi ake ce ma ilmul kalami shi ne ilimin da aka sake wa suna a wannan zamani ba ake cewa ilimin aqida ba wani kayan kara ba ne kawai ka zana wannan tumina billahi wa malaikati wa kutubihi kaza kaza ba uluhiyya ko rububiyya ko Allah ina kai wani ina uluhiyya ko rububiyya ko Allah fannin imani an tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi to wannan shi ake ce masa ilimin tauhidi kai musulmi yanzu kuma duk ka san wancan yanzu kuma a koya ma imanin ka san Allah yana tare da kai a ko'ina in ka yi sallah din ma in zuciyarka rusasshiya ce to ka ɗan tauye mata daraja ka ɗan tauye mata daraja to yanzu an ta abu Allah yanzu ka dinga kaɗe ko ka san Allah yana tare da kai yanzu ka dinga yin muraqaba ka san in ka san ga wata kyamara ma tana kallon ka za ka yi wani abu ba yanzu ka san Allah yana tare da kai yanzu shi ne wannan fannin tauhidi kenan littawan tauhidi suna nan irin su hayatul islam din nan tun daga hayatul islam din nan kuma har su ummul barahi da manya manya manya akwai bujiman tauhidi akwai su ash'ari akwai su maturidi akwai irin su ahmadu bin hanbali din ya hada fiqhu ya hada tauhidi din bujiman tauhidi ne kuma shi ake cewa ilmul kalami ilmul kalami ilmul kalami ba musulmi ake so ya hada ilmul kalami ba ba kai da aka haifa a musulunci Allah ba jiki ba ne ko haske ba kaza ba ne ba ya yi tawa'a kai yanzu dan musulunci ba kai ba ba ma gudan da ya zo ya shiga musulunci ya saba da da Allah ike ne a wajensa to yanzu shi ake koyawa a'a ba ba ike ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne ko aikar wannan da kuma bidiyoyin karatu da suka shigo mujassame wanda suka yi wa Allah jiki ko wanda suka zaunar da Allah a wani waje ko wanda suka fassara wani zahirin aya a mutashabiha su a zahiri to su Imam Ahmad bin Hanbal ya dinga bawa amsa ya dinga bawa amsa da kaza da kaza da kaza ilmul kalami malamai sun ce ilimi ne na sharri duk wanda ya shiga wannan ilimi ba zai kai ba duk wanda ya ce yau akan Allah zai dinga karatu ya dinga faɗar Allah tauhidin uluhiyya ko rububiyya ko ba zai kai ba imamu zahabi yace imamu zahabi yace in ilimi kake takama ban kai kan jami'a ba inji imamu zahabi in haccan malinta da an zo a ga wannan lalle malami ne to kai kan jami'a ba in a haddace ne Allah yake nufi ko mai manzo Allah zahabi almajirin sa ne kuma zahabi su ne malaman jirhuwar ta'ajiz in suka ɓata malami ya ɓata in suka gyara shi ya gyara ita in a san me manzo Allah yake nufi kake so ka sani ita ba kai ɗan miya ita amma da ya shiga wannan ɓangaren sai da yara ƙanana suka dinga wasa da shi sai da wannan hasken da yake fuskarsa ya fita sai da fuskarsa ce bakin irin hasken imani komai bakin ka an kalle ka za a gan shi kuma in baka da hasken imani komai farin ka za a ga baka da shi imamu sahabi yake sai da fuskar sa sai baki irin sai da yara ƙanana wanda ba su kai sa'annin almatiran sa ba ma suka dinga wasa da shi sai da duk malamai suka haɗu suka ce shi na ɗan bid'a din saboda ya saba wa malaman addinin musulunci akan matsala fiye da saba'in sai da ya keta hadisai ingantattu da ayoyin Qur'ani saboda ya shiga wannan bangare zai yi karatu cikin Allah zai gyara akida to duk wanda ya ga zai ma wai karatu ne shi yanzu ya zama zai karatun akida bai kadan ta miya ba Imam Zahabi ya ce ku duka bashi in ba haka ba bala'in da ya samu babban malamin sa zai same shi domin yau abin da zai bala'in da zai fara fadawa wanda ko jahili ya sani ya ce zai gyara aqida to gyara aqida ko ba zai ba sai ya wulakanta annabi Muhammadu ma tukun wai annabi Muhammadu ma wajen Allah tukun bare ki sani da wai gyara aqida kenan to ka ji ji tsoro ilmul kalam ilimi ne da sharri kalla ne wanda ya shiga ya kai amma ilimin tauhidi alhamdulillah ga hayatul islam nan ka je kai ko ka to wani akwai manya-manyan malamai su maturidi su ashari wanda an yadda iliminsu na tauhidi lami lafiya abinda sahabbai suke kai ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ne abinda salafus salih suka koyar da su ne ba wani sharri gyaran akida ko gyaran kaza kaza duwan shari'a yanzu kai imani to shi kuma rukunin imani guda shida ne da manzo Allah ya faɗa imani da Allah imani da ma'aika imani da mala'iku, imani da littafan da suka zo daga sama, imani da ranar lahira, imani da kaddara. Sai shi imani yana da kaso guda uku, yana da kashe-kashe guda uku kuma duk littafan imani kuma ta zaka ji suna. Akwai sifa guda ɗaya ta waje ga Allah. A cikin sifofin nan guda ishirin. To, akwai kuma sifa ɗaya da ta waje ga Allah. Akwai sifa guda ishirin kuma akwai sifofi ishirin wanda wajibi ne ga Allah za a karance su akwai sifofi ishirin kishiyoyin wa'annan wanda sun kori ga Allah ilimi ya wajaba ga Allah jahilci ya kori ga Allah jahilci ya kori akwai kishiyoyin wannan guda ishirin sai na uku abin da mai yiwuwa ne Allah mai iko ne ya aikata duk abin da zai yiwu ko Allah ya iko ne ya bashi duk abin da zai yiwu sai a cikin waɗannan da suka wajaba ga Allah din ma guda 20 din nan su ma an kasa su guda hudu akwai nasiya guda ɗaya akwai salbiya guda biyar akwai ma'anin guda bakwai akwai ma'anawiya guda bakwai to wannan ka sani ana so amma ko baka sani ba lafiya kalau a kan wannan a gido aka haifi ɗan musulmi ana yi ne ga wanda ya shigo musulunci yau don a koya masa amma an ka sani kana so to wannan kenan sai rikicin tauhidi mushkilatu tauhidi akwai abubuwa masu rikici a cikin tauhidi wanda sai bujuman malamai suka yi su yi magana a kai yana daga cikin abubuwan rikicin tauhidi a ce ga abu amma kuma ba ba yadda za ka gan shi baya nan ko ba Allah dai saman ne amma yana ina ina ka za ka kuma wannan kakkama ka wannan magana to wannan su da kansu malaman tauhidi suka ce wai rikicin tauhidi kenan su baya suka ce eh farai ko rikicin tauhidi ku ce abu gashi ku ce amma baya nan ba a ganin shi ku ce halitta kuma ƙarya ce babu ita amma kuma ga sana ana ganin ta akwai ba a ganin sa babu ana ganin ta su bai suka ce ba mu ji wannan magana daidai ba akwai din nan ku dankawa ana ganin ta babu ku dankawa ba a ganin ta sai yanzu ku gane karatun da kuma wannan sai ka shiga kuma wani waje daban to sai kuma ɗaya rikicin yawwa yana gani amma ba tare da ido ko da jiha ko da kaza ko da kaza ba kai ko kasan da kake gani to sai ɗaya rikicin kuma yana magana amma ba ta da harafi ba ta da sauti ba ta da kaza da kaza ko magana ce kuma ana ji kaza kaza kuma dole ka imani to kuma ba wani bangare da zaka ce nan yake ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa wannan gabas da muke sa suka girmamawa ne kuma yana nan kuma duk kusurwoyin ma hudun kuma duk ba su ɗauke shi ba kuma dai yana nan kawai dai wannan dai duk rikicin da tafiji ne wai dai dan a girmama Allah a aika ka ce ya je ko ya zo ko kaza kaza to duk abubuwa ne na a girmama shi ko yana cikin tsarki kawai amma baya cikin ƙazanta da abubuwa haka dai duk wannan abubuwa ne na a girmama Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan to sai ilimin kuma to wannan yana nan da yawa da yawa da yawa sai ilimin da zai karantar da kai lisani kuma don shi ma dole ka san shi dole ilimi ne abu malamai suka ce fannin da yake maganar lisani kuma shi ake cewa tasawuf shi ake cewa sufanci wannan ba malaman zamanin nan suka faɗa kaɗai ba ba malaman Nijeriya kaɗai suka faɗa kaɗai ba ma hatta imam Malik ya yi wannan magana man tafaqa wa lan yatasawwaf faqad tafassaqa man tasawwafa wa lan yatafaqqa fakar ta zantaka duk wanda ya fi kawai ya san wa'ancan iliman islam din can kadai bai yi na fikir na tasawufin imani ba har ya kai isani fakar ta fasaka ya zama fasiki idan zai ta lalata abubuwa nawa ne nake jin fasikai na magana man tasawufa wanda shi fa ilimin wa'annan tauhidan bare har ya kai ma'arifa kadai walan ya tafaqa shi ko bai ilimin fiqh ba takattaban daga shi ko ta kama ganganu da irin maganar jindikai ne zai yi jabari in ya ga ta kai Allah wanda ya Allah ne ya ka yanzu ya jabari ko ya zama dan jabari kenan yawa to sai ta kawo irin maganar jindikai wanda sun koyar musulunci suna abu sai Allah ayi wa man jama'a bainakuma wanda ya hada biyun nan faqad tahaqqaqa tun daga nan ba wani malami a addinin musulunci zai haka hannun sai ce ni malam wane ne sai ya haɗa wa'annan guda biyu ni malam wane ne sai ya haɗa wa'annan guda biyu sai ka ji ya ce ma ga sassala ta ta fi kihun zahiri ga sassala ta ta ɗariƙa ta irin nan hatta ɗan temiyya da yau dai kowane sharri dai a dangana masa mutanen su dangana masa hatta shi muna da sassalarsa ta iliminsa na zahiri almajirin almajirin ahmadu bin hanbal ne shi ba hanbali ne ko muna da sassalarsa ta iliminsa na batini almajirin almajirin shi da abdulkadir jilani ne ta kadire ne duk da kadirawa sun ce sun kore shi ba na asuwa ne amma dai shi ne amma dai shi ne da haka wani daga cikin ya'yan shoma nasu ne yake cewa shoma nasu ka fara fi Allah an yake cewa mu je kadiri Allah ya jarabe mu da bala'ai guda biyu Allah ya jarabe mu da dan ce miya kuma wannan zamani Allah ya jarabe mu da malam na Kaduna dan shi ma ya almajirtaka wajen shehu nasiru kabara wai nan dan mu gane karatu ne wallahi ba ma zauna kan mu zage kuwa amma kuma dole karatu ya fito dole karatu ya fito tarihi zai rahama in kana so a yabe ka kai aikin alheri amma ka kai ta kulle sharri ka ce kuma yaban ka za a yi zai yiwu ba to dole sai malami in dai yana so ya dinga gane qur'ani in dai yana so ya zauna lafiya sai ya hada wayannan fannoni guda to shi ilimin da zai sanar da kai in ba haka ba ya yarda malami ne ya yarda shi malamin fito ne kawai in an zo zancen zura bangado zancen zura a ce malam wani amma zancen tauhidi wajen imani kila ba shi bare ma a je zancen kuma ma'arifa muraqaba mushahada ma'arifatu to wannan kuɗin da aka farawa bai sani ba wannan kuma sai a ce a tambayi su baye su suke da wannan su suka san wannan bangare haka wannan ƙa'ida take to ilimi ne sanar da kai ihsani wanda shine kololon musulunci an ta abu da Allah ta annaka tarahu fa in lam takun tarahu wannan sai shi ake cewa sufanci yanda wa'ancan suka da suka bangaru littafi kaza littafi kaza shi wa sufanci ba littafi kaza littafi kaza ba zikiri kaza zikiri kaza dariqa kaza dariqa kaza shi kuma daga nan dariqu suka bangaru dole sai ka dau wa'annan dariqu in kana son ka gane ihsani dinka sai ka ɗau wa'annan abu zikirai irin wanda suka faɗa ko su baka istibari ko su baka salatin annabi ko su baka la ilaha illallah ko su baka wata addu'a da aka san ma'anarta Allahu qadirun alayya Allahu nazirun ilayya Allahu hazirun ladayya akwai da yawa da suke baka irin wannan zikirai ko su baka wannan ko ya hayya la ilaha illa anta da dai zikiran da Allah ya fahimta ko la ilaha illallah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin Allah shine farko shine kashe shine karari shine koye zikiran da za su baka wanda shi zai kone ma wani shiga labule da ya kare ka daga Allah sai ga baka saka ubangijin ka an ta abu kana bauta Allah kaman kana ganin su sai illan da kun tara fa innahu yaraka to to kuma nan yanda ba za ka san fito ba sai ka je wajen malaman fito da za ka san sallah ko yadda za ka yi zakka ko sai kaji wajen malaman zakkan nan ko malaman sallan nan yadda ba za ka san tauhidin nan ba sai kaji wajen malaman tauhidin nan sai ka abu haka nan ma ba za ka san insan nan ba sai kaji wajen sufayen nan komai shure shuranka komai bala'inka komai tsawanka komai walƙiyarka ba za ka yi ruwa ba dan in zikiri da illa ilaha illallah musulmi suna yin ta da yawa har ba sai kai ma'arifa ba in karatun Qur'an ne muna karanta shi da yawa amma bai kai ma'arifa ba in menene ana karanta shi da yawa ba ya kai ma'arifa ba amma sirrin sirrin yana nan wajen annabin nan ko ko wanda annabin nan ya danka masa lambobin wannan lambobin za a baka sirrin za a baka da an haɗa ma sirrin nan shikenan yanzu sai a sai ka bauta Allah kaman kana ganin sa in ba haka ba haka ba za a ji kana ta rubuci kana ta ana kallon ka ba lola tsirara ake ganin ka kai kana kana ta kushi kana ta kurna ta fuska a dai a hankula a ki fuska ka abun ba a bata fuska bane ba a fushi bane in ka sani ga sani baka sani ba ka sani ba wanda bai ya san baka sani ba ya san baka sani ba tsirara kake a gaban ka ba abun da aka yi masa to to waɗannan su ne to shi kuma ihsani ilmin da zai koyar ma insani din nan wanda shine sufanci tasawuf shine sufanci duk wanda yake ba sufanci a musulunci kamar ya ce ba insani a cikin bangare an ta abudan Allah ka annaka salam in ku ya ce akwai an ta abudan Allah ka annaka ne to ga mun da inda kai ka ce ma ba kai zama Allah yana koyi na ga yana can kan arshi da ta aka za mu gaishe cikin bauta ta za mu gaishe to bangaren da zai koya ma insani shi kuma wannan bangare da zai koya ma insani shi ma insani yana da yana da shikaskai guda uku yana da muraqaba kaga Allah yana kallon ka yanzu kaman security kaman na'urar security ga sanan tana tare da kai inda kake kana bunka ai dole kai tension ko dole ka dawo cikin hayyacinka to muraqaba kenan yanzu kaga kallon da Allah yake ma ya fi wanda kyamarar security take ma yanzu ai dole ka dawo cikin jikin ko sai mu shahada kuma an ta abu dalla ka annaka tarawu yanzu kai ba wai yana kallon a'a ga ka gashi ma ha an tawara kuka an ta abu dalla ka annaka tarawu fa illan takun tarawu fa innahu yaraka to mu shahada kenan yanzu kuma ka zo mu shahada to ga ka gashi kubi kenan wane mutum ga kadimi ga hadisi ga akwai ga babu ga ƙarya ga gaskiya ذلك أن الله هو الحق أن ما تدعون من دونه هو الباطل لقد جاءك فإنزلت تنقوا ذاك أجياء سيف كان الله ولا شيء معه هو الآن على ما عليه كان ينزلكم سيف السياق سبت كريات سيد السيد إن الباطل كان زهوكا شكينا ينزلكم سيف السياق ما عليه لا إله إلا الله شكينا وانا shika-shikan da guda uku kenan shi kuma ihsani to shi kuma yadda ka san wa'ancan yadda ka san musulunci yana da shika-shikai biyar sallah tauhidi sallah azumi zakka haji yana da hukunce-hukunce guda biyar wajibi mandubi muharrami makaruni mubahi haka imani na shika-shikai guda shida imani da Allah da ma'aika da mala'iku da littafan sama da lahira da kaddara haka yana da hukunce-hukunce ishirin wadda ta wajaba ga Allah ishirin wadda bata wajaba ba ja'izi a cikin ishirin din ma nafsiya salbiya ma'ani ma'anawiya haka nan ihsani yana da shiga-shigai guda uku muraqaba mushahada ma'arifa haka a aikace kuma shari'ansa ayyukansa kuma sai ka san haqa'iqul jazbi sai kai sai kai ma'arifa ka san haqa'iqul jazbi sannan ka san asma'ul haqa'iq sannan ka san ismul zati a cikin ka san ismul martabati a cikin su sannan ka san mazahir a cikin su sannan ka san asalatu a cikin sannan ka san abadatu sannan ka san hazaratul kam sannan ka san nisabul kam a cikin su sannan ka san da'iratul ihadat ba sai an asraru ba kuma ka ce ya aikin sa a shemi to kuma sai ka san wa'annan to ma dalla insha Allah ka zama namiji da ba a rufe annabta ba sai annabi ne da ba a rufe ma'aikanta ba kai ma'aiki ne amma an rufe ka to amma yanzu kai siddiqi ne kai siddiƙi ne daga nan za ka taka fardaniya ka zama farduma daga nan za ka taka kudubaniya ka zama kuɗi bima har kuma abin da Allah ya ba ka amma annabta babu an rufe ta amma kai warisi ne ko ka ko in ga yadda kai ga yadda yake ka gaji Musa rabbi arini anzur ilayka Allah nuna min ganka to kai gado ko ka gaji annabi Isa ko ka babban gado ka gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tajalli hum alladhina yarsuna muqani wannan fa ulama ummati ka anbiya bani isra'ila ai malaman Allah ake ni ba ba rawi ba kala ya ce kila an ce taraddudin an yi sakani su ne kafa da kake nan ba na ake ni ba malamai ake ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malami ya fi da jahili kana so kace ko wanne dan dala ya ce kila yin jikin da kun da kana bacci ma a ita kai da da da kai ake haba sai wanda kana bacci ma dan na rike cikin Allah kana bacci ma yi da ka kada cikin hazara to shi kenan baccin ka ma ya fi ibada ta haka mutuwarka kana matama kana matama ka hugawa da take tafi akan kasa da mutum yana da rai na tafi akan kasa amma gawa ne kai ko kana kabari kana taimako kana aiki kana komai da bala'i ya sai a can gudu wajen kabarin wani wawa ya ce za mutu ba shi da amfani kaza kaza shi wanda ka gaya ya san yana da amfani ya san shi da yake kabarin shi ne mai rai kai da kake kan kasan kai ne matarci alhamdulillahi rabbil alamin ni karatu yanwa ko karatu ba shi da ladan komai ka sani ya isa daɗin ka sani yana da kyau Allah ya sanar da mu to to shi ne abin da wannan aya ta to wannan fa kan ka san fa muka faɗa kuma wannan ka'ida yanzu wannan kafir ko wannan karatu ku haddace shi ku rike shi da kyau ba don ku faɗa da kowa ko ku ba kowa an ba kowa ya tafi inda dare ba ko a je ya tsaye amma wai kai ka sani kana musulunci kai ta kokari ka zama mumini ka hau imani kana imani ka yi kokari ka karbi ɗariƙan sufaye ka karbi ta hawo don ka san an ta abu da Allah ta annaka tarahu fa illan ka kun tarahu fa inna yaraka in ka kaje ba ka so ba Allah ya to gaskiya ne ba ka so amma ka san abu da yawa ya wuce ka je kai ta fama da fitowun ka shi ma yana da kyau zaka shiga aljanna zaka haɗi abu amma ka samu daɗi bayan aljanna ai akwai dadi lillazina ahsanu husna wa ziyada akwai dadi kaga al ka dinga ganin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan kuma ba kowa ba ba duk dan aljanna ne zai kai yana ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma ya zo in duk yan aljanna sun shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wata ziyara yanda ya dace da shi za a bude rufin aljanna dama al'arshi ce rufinta haskensa da kanshinsa da daɗinsa yan aljanna su biya kuma aljanna sannan zafin Allah ya haskaka musu aljanna ganinsa kuma su ji ya fi da akwai mutuwa da sun yi fana'i yanzu ya fi aljanna Allah ya ce musu duk kun samu abin da na alkawarta muku mun gode duk abin da ka alkawarta mana mun samu mun gode wa akhiru da'awahum wa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce to kuna neman dadi sai ina dadi cikin wannan me ne za ka dada mana Allah ai kai komai Allah ya ce an ina da dadi to Allah kai ka fi mu sani in kana da shi kara mana ce na yadda da ku sai ki ji na yadda da ku ya fi aljanna daki oji na yadda da kai ta Allah Allah ya mana ya fi aljanna ma dadi to shi kenan aka ga wannan sai Allah ya koma yadda ya dace da shi haka hadisi ya zo komin imani sai ya koma amma abu mamaki akwai mutanen da da su aka zo da su aka koma to kai a leko ka a gama dan gaishe kai a koma haka kai ta kofa a zo da kai a koma da kai kai wanda ka zaba don kana so a zo da kai a koma da sai ka zama kana tare da shi tun anan ba an baka tare da Allah tun anan san ba za ku zama kuna tare ba kana tare da kayan dafi dai da inabi da giya da madara da abu a wannan za ka da haka za ka sha inabi da giya za ka yi ta saduwa da hurin ina hadini ma za a yi ta ai ruwan hurin inu yadda ake ruwa a bana amma a zanna sai ai ruwan hurin inu to nan kan za ka yi ta aiki za ka yi ta aiki amma ta kana tare da Allah wallahi sai kana tare da shi a nan an ta abu da Allah ka annaka tara in lam takun tara ba kowa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode wa malamanmu mun gode wa shekunanmu wallahi ba wai na zancen bauta musu ba ai su ba san ma da su ba tare da Allah suka hada mu ai tare da Allah suka hada mu mun gode Allah alhamdulillah rabbil alamin to nan shi ce ma'ana magana suke yi kenan maganar islam da iman da ihsani wal ihsani ihsani huwa al-gayatu shine makura shine karshe فسره الرسول صلى الله عليه وسلم شنو عندما قال الله يفسر بما لا مزيد عليه ابن دبا دبي انت عبد الله كبرت الله كانك تراه كما كان غننسا اي لن تكن تراه ان بها غننسا وانه يراك شي ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ganinka wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya ce yana son yan ihsani dinna wanda yake ihsani dinna Allah yana son sa ko kuwa a zahiri duk wanda yake ba wanda ya hana shi to Allah yana son sa amma dai ihsanin nan na manzo Allah ake nufi wanda ya kai an ta'abudu Allah ka annaka tarahu inna fa illam takun tarahu fa innahu wannan Allah yana san sa kada ul masafata domin su sun yanke zanguna sun yanke islam din a cikin islam din sun yanke zangon sun yanke zangon at-taubatu sun yanke zangon as-sidqu sun yanke zangon at-taqwa a cikin islam din sannan a cikin iman sun yanke zangon a cikin musulunci at-taubatu al-istiqamatu attaqawa sannan a cikin imani sun yanke zangon asidiku sannan al-ikhlasu sannan at-tumanina a cikin imani sannan a cikin ma ihsani kuma sun yanke zangon al-muraqabatu al-mushahadatu al-ma'rifatu alhamdulillahi rabbil alamin to wallahi wallahi yuqul muslimin تقوا المصائب ومن ينكي حنيا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يصابه بالغير لا يزكو أن فتو فتو الشريعة هنا يا أيها الذين آمنوا وكلوا في إيمان إذا الله كمن الله صلى الله عليه وسلم ليبلونكم الله الله زي جبدوك بشيء إذا وأنا أبن الصيد ندق فلوتا إذا كنا حرامات حتى زمو كنا من تاجي سنة كزوا سنة kusa da kuma sai ga barewa tana wasa a gaban ka dan san ba ka taba ta ba saboda an kai harama da hajji ma farauta to sai ga barewa sai ga gomo sai ga sai ga mutum yana cizon yatsu gashi ba da mu farauta to wannan jarraba ce Allah ya muku abin da ya samu musu wannan karatu yanzu ba saboda da kai harama da hajji iyakon za ka je yanzu ka shiga sikirini in an gama a ɗauke ka a mota a kai ka jikin jirgi ka shiga jirgi sai jidda daga jidda kai baka taɓa ganin ma ko abin farauta ko wani abu ba da ku da ƙafa ake tafiya in kai harama da aji daga nan Nigeria ka tafi da ƙafa kai mai duguri ka yi farloni shafi kenan ka tafi Sudan da ƙasa haka kai ta tafiya cikin dajikan nan ai dole kai ta farauta kuma ba kuɗi ne da a cikin shi ba ba wai kuɗi ne tsada za ka zuba a jaka ka tafi ba ka je kan kai noma ka dan samu dan wani abu ko kai nema ko ko kai ta farauta a daji kana ce haka ita shi ake ta abu to in kai harama da haji ba ba ta maka ba wani abu to Allah ne tunda ba ku shikenan da da shay'in min sai da tanaluhu aydiku da hannun ku za ta iya kama sai ga abun ma ya zo kusa yanda hannun ka ma zai iya kama shi wani ma hukun ko ko mashin ku ta iya tsire shi ko ko kibiyan ku ta iya harbe shi lamma bayyana ma halla yayin da Allah ya bayyana abin da ya halarta wa ma harama da abin da ya haramta a tabi nau'in kafin sai Allah ya zo da wani nau'i ke fantacce kuma huwa saidu shine farauta fi haƙƙin muhurim cikin haƙƙin wanda ya harama da haji wanda bai harama da haji ba farauta halal ne a wajensa aw fil harami ko ka yin farauta din a haramin Allah maka akwai iya boda a cikin cikin makan ma ba ko ina ne harami ba iya haramin yana nan an zana shi annabi ibrahim shi ya fara yin wannan kaman katangan maka ce da ake katangar gari da amma ba katanga dutse ne kaza daga waje kaza da waje kaza to annabi ibrahim ne to da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito makata jibril ya zo ya ƙara nuna masa annabi ya sa wanda daga cikin sahabbai ya ƙara jaddada shi in ka shiga wannan wajen ka shiga haramu yanzu duk kun shau kun san da ya hau kanka in ka fito ka fito dillu ba a so ka ɗauko tsakuwar haramu ka zo da ita hillu ba a so ka ɗau tsakuwar hillu ka shiga da ita cikin haramu haka Allah ya shirya tabaraka wa ta'ala to ko kuwa kaga abun farautar yanzu kana zaune a maka a cikin Ka'aba ko wajen mazuka ta tabaru nan suna ta kaiwa amma ta ba ka tabo tsiya in ka taba ta bayan da za ka taba ko bishiya za ka sare a cikin maka ko jin ya taso sai an ma sai an ma haraji da sai kadiya daga Allah a bawa talakawa maka ba kaman kowane gari bane duk abin da aka saba sai da abba ya ce da manzo Allah illa al-izkira sai geza dan mu dinga rufi manzo Allah ya ce to an ce mu illa al-izkira sai ita din saboda ku dinga yin rufi to ya ayyuhal ladzina amanu ya kun dauka imani la yablu annakum Allah la yaktabirannakum Allah zai jarrabe ku Allahu ubangiji zai jarrabe ku da shay'in da wani abu yursiluhu da kun da zai dinga aiko muku mina sayyidin na farauta tanaluhu ta tanawaluhu ayyukun da hannunku za ta iya kama shi wani ma hukun ko da mashin ku alkibaru min manyansa wa kana zalika bil hudaybiyah wannan ya faru ranar hudaybiya manzo Allah yayi harama da haji da sahabbai sai ga kuma barewa sai ta zo kuma kusa da sahabi kuma tana yawo ba dama takawa wa hum mawdinuna fa kanat al wahashi sai namun daji suka zamanto wa tsayi da tsuntsaye daga shawun tana lullube su fili halin a cikin ɗakunan su sai da ga jakin daji ya fito sai da ga zomo ya fito ga barewa amma an riga an yi harama sa dama يعلم الله Allah ya yi wannan ne don ya san ilma zuhurin ilimin fitowa kuru-kuru don Allah ya fito da kowa da kowa ma ya gane man ya kafu ilkai wanda yake jin tsoron Allah a fake ai ga'iban a boye yanda yake takama yana tsoron Allah a sarari don Allah ya ga kuma haka yake an ya tsuya ma yana tsoron Allah haka lam ya rahu in lokacin da yake san Allah bai ganshi ba fa yanta ne ba sai shi kenan sai ya nisanci wannan farauta kamar ni ta je ba da zalika fa lahu azabun alim kamar ni da wanda ya tsallake gona da iyaka ma'ana ya yi shigi ya farautan yana mai harama da hajjin ba da zalikan na bayan wannan hanawa an dogare shi fasta da hu ya farautu wannan abun farauta din falahu azabun alimun zai haɗu da azaba mai tsanani wajen Allah يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا كون لو كي إيماني ده الله تمن الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الصيد كم كشي أبون فروتا وأنتم حرم قوموا حرمون كن حرم بحج بحج أو أمرة كو أمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم to wanda shi kenan ya ga ga farautan tana ta abu ke ni bare wannan sada wato don kasan ma ba ta abu karam ya kai mata duka ta mutu to shi ke sai an ma haraji sai ya biya sai an ma haraji sai ya biya to ba man wa man qatala hukminku duk wanda ya kashe abun farautan daga cikin ku muta'ammidan da gangan to fa jaza'u mithli ma qatala minan na'am sai an yi hukunci abin nan da ya kashe sai an nemo irinsa a cikin namun gida kuma ya biya idan ya kashe barewa to sai an ce sai ya sai afiya ya ba wa Allah inda akuya ta yi kama da barewa don ya kashe barewa sai ya ji ya siyo akuya ya zo ya yanka a harami ya ba wa talaka ya ba wa Allah kinan sai ya biya minan na amina daga namun wato gida fa alayhi jaza'u mislu ma qatala sakamakon irin abin da ya kashe yana kan minan na amina daga dabbobin ni'ima shi yi irin wannan dabbar dajin nan da ya kashe fi filkata a wajen halitta يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ya kuma bihi da zai yi hukunci da shi bi misali rajulani irin wato mazaje guda biyu da adalin ma'abota adalci su za su yi wannan hukunci a samo masana guda biyu kuma mutanen kirki su ce to yanzu wannan aunar da ka kashe ta yi kama da saniyar mu- gida kenan to yanzu sai ka ba da saniya in babba ce sai ka ba da bujimi in kaza ne sai ka ba da saniya ko ba yanzu wannan zarafa wannan zarafa din nan da kashe rakumin daji yanzu sai ka ba da rakumin gida sai ka ba da rakumin gida ko yanzu wannan barewa da kashe sai ka ba da eh, akuyar gida to su mutane din nan su za su yi wannan hukunci za su zo da wa'adilin ma'abota adalci yankun daga cikin ku lahu ma fitnatun wanda suke da fahimtar suke da gane wato misalin wannan na daji din ya yi kamar misalin abu na gida kenan yumayyu zani bihima da za su bambance suke iya ganewa da shi a shibaha kamannin al'ashiyai abubuwa bihi da shi وقد حكم عبد- ابن عباس عبد الله بن عباس وابن عمر ده عبد الله بن عمر وعلي ده سيدنا علي sun yi hukunci sun ni'amati idan mutum ya kashe jumuna ya kashe jumuna yana harama haji ko ya kashe jumuna a harami to zai ba da banata zai ba da kaguwa zai ba da raguma ragumi shine daidai da jumuna ka san imamu shafi yana waka yana cewa annasu da'un da dinullah dawa alahu ta'ayyar al-aqlu bihin ghayru ma'zuli in kunta mun ba tukan sammu kamar karaka in kunta mun ka tukan alu da hu sujudu inni ta'ajjabtu min amri wa amrahum wa ujbun na'amat la dairun wa la jamalu mutane wata cuta ce kun nan ne cuta cuta ce a san cikin jiki dala dawa alahu ba maganin su. hankali na ya gigi ce na kasa fahimtar mutane in kunta mun ba su da an kalo mai kyauta sammu kamar karaka yanzu sai a sama suna na izgiri in kun samu kabila in ka zo marowaci kuma kalu da wasu kulus ce bani ai nauyi ne da shi bani ai hannunsa a tamke shi kaza in kai kyauta baka tsira ba akwai sunan da za a sama in kai a ce riya ko a ce kaza in kai rowan ma baka tsira ba Eh, menene in kai menene baka tsira ba in kai me baka tsira ba har yake cewa ya yi ta kawo abubuwa yake sa inni ta ajabtu min amri wa amr ina mamakin kaina ina mamakin mutane ujubun nu'amati irin yadda nake mamakin jumuna la tsairun wala jamalu ita ba tsuntsu ba ita ba rakumi ba ina mamakin jumuna ita ba tsuntsu ba ita ba rakumi ba to in ka kashe abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi dan Abbasin da Abdullahi dan Umara da Sayyidina Aliyu sun yi hukunci cikin wanda ya kashe jumuna sai ya ba da raguma. Wa ibn Abbas Abdullahi dan Abbas kuma wa Abu Ubaidah da Abu Ubaidah sun yi hukunci bi bakar wahashi wanda ya kashe bauna ya ba wa himari ko ya kashe jakin dawa bi bakaratin ya ba da saniya shi kuma saniya zai biya. Wa ibn Umara Abdullahi dan Umara wa ibn Auf da Abdurrahman bin Auf sun yi hukunci da zabi cikin barewa da shatin wanda ya kashe barewa sai ya ba da afiya wa atama biha ibnu abbas abdullahi dan abu ma ya hukunci da haka wa ibn umar wa ghayruhuma da wani su fil hammani abdullahi fil hamani abdullahi dan abbas da abdullahi dan umara sun yi hukunci fil hamani cikin wanda ya kashe tattabara ko kuciya in ya harama da haji shi duk shi ma zai ba da afiya li'annahu domin afiya ta yi kama da tattabara ko kuciya wajen shan ruwa yanda- wajen wajen shan abincinsa na zuwa wa abu ubai da ta fil bakar wahashi wani mari fil bakar wa bin auki abdullahi bin auki wa bin fi tafi bi shati sun tafi in an kashe barewa za a bada afiya wa haka ma ibnu ibnu abbas wa umar wa ghayru ma fil hamam bi hamam da annahu yushbiha domin shi yayi kama da ita wajen azumi wajen yadda take wajen shan ruwan su yadda suke shan ruwa aka suke shan ruwa shi ma an yi kama da shi to haka dai za a samu waɗanda suka san kan a ce yanzu dabban nan ta daji za a iya kwatanta ta agwagwan nan za a iya kwatanta ta eh, ko ko wannan abu na daji nan za a iya kwatanta shi da kazan gida kenan ko fakara din nan in ka kashe ta to za ka ba da kasar gida kenan ko wannan dabba in ka kashe ta za ka ba da abu kaza na gida kenan to a samu wa'inda suka san kan irin wa'annan abubuwa wannan hukunce hukunce to su za su yi wa wanda ya harama da hajji ya yi farauta ko ya kashe abin farauta ko a cikin harami in ku a cikin harami ne ko bai harama da hajji ba in ya taɓa to sai ya biya wannan kafara hajjiyan haka ya ce zai bayar jaza'an sakamako wanda da zai bayar baligal ka'abatu kuma sai ya kawo shi maka sai ya kawo shi harami wato sai ya kawo shi cikin garin maka ya bulugu bihin harama sai ya kawo shi cikin garin maka sai ya zauki sai ya yanka shi a cikin garin maka wa ya tasaddaku bihi ya sadaka da shi alama sakili a bisa talakawan maka wala ya juzu bai halatta ba an yanzu ba haitu kana ya yanka shi a inda yake ko kashe nan Nigeria yana kan hanya ko tadi ko kaza ya yanka sai ya ce can maka sannan zai yanka shi in ba bai samu wannan ba au kafara ta ta'ami masakina in bai samu wannan ba to sai a kora masa kafara ya ciyar da miskinai alayhi kafara ta ta'ami masakina idan ya kashe barewa din to ba shi da afiyar gida ko kuwa inda yake ba dabbobi ba a samun afiyoyi da za a ciyar to shi kenan sai a gwada to yanzu afiyar nan za ta yi naira nawa afiyar nan za ta yi nawa to afiyar nan za ta yi dubu uku sai yanzu dubu uku zai sai kwanan hatsi nawa mudannabi nawa zai siya da sai a ce to yanzu dubu uku nan za ta sai kwanan hatsi kaza kwanan hatsi kaza da za a iya sa mudannabi kaza to sai ya kwashi adadin wannan mudannabi ya raba wa musulmai to ya biya to au alayhi kafaru ay masakina ko ya ciyar da talakawa idan amu masakina ya ciyar da musulmai min galibi kutul baladi galibin abincin da ake ci a gari ba mai tsada can ba ba mai arha can ba ya zo ya bada masara ko ya bada dawa ma yi sawi kimatar da za'i abin da zai daidai da kimar sakamakon da kullum miskinin murgun kowane miskini a bashi mudannabi in yanzu kuɗin akuyan nan zai sai buhu guda to sai sai buhu guda sai ya rarraba miskinai kowane miskini ya bashi mudannabi in yanzu kuɗin saniyan nan zai sai buhu goma to dole sai sai buhu goma ko ba saniya a wajen to kuma kowane miskini ya bashi mudannabi haka to au adlu zalika siyama ko kuwa yanzu ba shi da ba akuyoyi ba shi da kuɗi ga shi ya kasa barewa amma ba shi da kuɗin da zai sai afiya ba shi da kuɗin da zai sai hatsi a maimakon afiya to Allah bai kare shi ba har yau sai sai a kirga yanzu afiya za ta yi nawa a ce to yanzu dai afiya irin wannan barewa din afiya da sai gama da barewan nan za ta dubu uku sai yanzu dubu uku zai sai kwanan kwanan masara nawa fito dubu uku zai sai kwano goma misali ko kuma dubu uku zai sai buhu guda to buhu guda za a samu kwano nawa a ciki to buhu guda za a samu kwano arba'in misali a ciki to duk kwano ɗaya za a samu dannabi nawa duk kwano ɗaya za a samu dannabi hudu yanzu hudu sau arba'in nawa to shi kenan sai a buga hudu sau arba'in to sai ya yi azumi wannan adadin dan kowane mudannabi ɗaya mai babban azumi guda ɗaya ne in ba shi da kuɗi dan kai je ya ta buga abubuwa an yi magana ce ainihin talaka ne to bala'i sai ya yawa sai an gidaya yanzu in in mujannabi ɗari hudu ne ma sai ya azumi ɗari hudu kashe barewa kaɗai abu a haka a ki taɓa ko to shi kenan idan ba shi da kuɗin da zai sai afiya ɗin kuma ba shi da kuɗin da zai sai haɗin kuma da zai yi au to shi kenan au adulu to sai a gwada kirga zalika wannan siyama sai a kirga mujannabin nan sai ya azumi adadin mujannabin nan aw ya ajil kulli muddin sai a kirga kowane mujannabi ya sumu lahu yawma sai ya azumin kwana daya in mujannabi ɗari ne ma sai ya azumin kwana ɗari in ba shi da kuɗin siyan hatsin in ba shi da kuɗin yanka wannan afiya fa in waka a kasaru in kuwa bai kashe afiyan ba bai kashe barewa ba karya ta yayi fa in waka a kasuru in ka karya barewaye to ya sumu da yawma zai yi azumin kwana daya duk karyawa azumi ne shi ma zai yi azumin kwana daya to zai yi azumin yawman kanilan kwana daya liya zuka Allah ya yi wannan ne don ya ɗanɗana masa wa bala amrihi masifan lamarinsa sikila da za a yi wato lauyin sakamakonsa da za a amrihi allazi fa'alahu sakamakon wannan aiki da ya aikata wanda Allah ya hana aikata Allah ya yi abinda Allah ya yi abinda kuka dinga yi tun kafin hukuncin ya zo kafin hukunci ya zo duk abinda kuka dinga yi Allah ya yi min katil sayyidi na daga kashe farautar nan qabla tahrimi kafin halanta shi wa man ada sayan da yuhibbu Allahu min wa yanzu batun da an haramta shi wanda ya aikata to ya haɗu da bala'i kenan yanzu azaba Allah ta same shi yanzu kuwa tun da an haramta shi wa man ada wanda ya dawo ya aikata irin wannan fahimta jin Allahu minhu Allah zai masa zai yi azaba a gare shi wallahu azizun zuntuka ka san ku Allah ne rinjaye ne ba abin da ya fi karfin Allah in ya kama ya ce sai ya yi azaba kuma ba wanda ya sai ya kwaci wannan mutum Allah kuma ya wato girman wato intiqami ne azaba mai man asawa ga wanda ya sabe shi uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu wahilla lakum amma ko kun yi harama da haji an halatta muku ayyuhan nasu ya ku mutane an haranta muku saidul bahari farautar teku halala duk abin da yake cikin teku an halatta muku shi kuntum aw maharumi na kun kun kuntum ha- halalan kuntum ba ku yi harama ba kuna halla- a- a hallatan ku na harama aw muhrimi na ko ku kun yi harama to duk in ku- shi farautar teku wannan kuma halal ne to kuma Allah ta sai ba mu mu hukunci shi kuma farautar abin ruwa cewa duk abin da yake cikin ruwa halal ne ko da mun shaidu illa malamai sun ittifaqan kwado haram ne shi kadai aka ittifaqan wannan to sai dai kuma to amma malamai dai sun ittifaqan kwado haram ne sai dai kuma Abdullahi bin Abbas dan ka je kasar China kuma to sai ka dan yi musu sauki sauki kuma Abdullahi bin Abbas ya ce duk abin da ma'ida ta haram manzo Allah ya ce duk abin da ma'ida ta haramta shi ne haram duk abin da ta halatta shi ne halal to amma dai malamai sun ittifaqan shi kwado kuma to duk gobe kuma Allah da kuma zamu cikin waɗannan imana shari'a Allah Allah bai ban mu sake banza haka ba a kuma ko me ce kaga amfanin kanmu ka ta da salatul fati bismillahir rahmanir rahim اللهم صل انك انت السميع العليم wannan kafir kowa ya zama ya mallake shi a cikin mai sanya fahimta ba don ka yi faɗa da kowa ba ba don ka yi jayayya da kowa ba don ka sani don ka san akwai abu da ka ji wani ya faɗa ka san me shi da ka ji wani ya faɗa ka san inda ya kafa su ya tuntube kai ma ka san abun ka san iya gefen ka to ni yanzu a ciki ni a ina nake a iya islam din nake a iya karatun islam din nake ko na hau iman din ko na iya karatun iman din ko kuma na hau ihsan din ko na iya kaza kaza alhamdulillah in kai ka gane ka bauta Allah lamin lafiya sai zuciyarka ta huta manzo Allah ne Allah ne yake ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su bayin Allah nan wajiyansa ba tsoro a gare su ba sa wajen ciki sun san aka ina suke akan me suke daga ina suke ina za su lokacin sai na alika ba Allah wajen zai rasu wani ya ta so za ka rasu baka ce mana ga khalifa ko kaza kaza ba yake in ban faɗa muku ba ban yi bid'a ba manzo Allah bai faɗa mana ba in na gaya muku ma na yi koyi sai na bakar ya faɗa sai na Umar ya faɗa yake amma na bakku ku je ku zaɓi kayan ku kan je in gaya muku abin da za ku zo ku tafi rikici bayana kowa ya ce ku je ku yi tajin ku zaɓa sai wani yake masa yanzu gare ka haɗu da Allah me za a gaya masa ya ce ku tashe ni tsaye ku tashe ni zaune yanzu ni za ka ba tsoro da Allah ni za ka ba tsoro da Allah jahilin banza ni za ka ba tsoro da Allah to wannan shi ne gaskiya alhamdulillah in ka san Allah ka san shari'arsa ka san abu jahili ne zai baka tsoro da Allah ko ka ya je ya kudin da ne Allah in ne da Allah ya je da ce isa abu amma kai alhamdulillah wa tsakakke ne sai ma farin ciki alhamdulillah rabbil alamin wannan ba takawa ba ne ni karatu ka san abu ya fi a ce baka sani ba kar ka zo kana yaki kuma kana ta faɗa ba za a san kaza ba kuma karatu kowane karatu ma ana so ka iya dan ka fahimci me ake faɗa bare kuma karatun addini mai faɗi mai yawa mai abu amma ko ba an ce wai sai ka yi karatun nan ne za ka shiga aljanna ba a'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kowa ya iya sallah biyar ko baka iya ba je ka dinga bin lima zakka sai kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ka tafi can wajen masu kuɗi azumin ramadana alhamdulillah sai kana da lafiya ma Allah ya kara mana lafiya mai kai in gobe a lafiya sha ma duka abubuwa wajen goma sha biyu shi ne da wucin wajen masu lafiya har sai kana da kuɗi in ba ka da kuɗi da wutan wajen masu kuɗi amma la ilaha illallah sallah ce zaka iya sallah kan ko in dai kana jin abin da ake gaya ba ko ba za ka iya yin kula ba ka dinga yi ma azumci ko sun zuciya ta yi sallah amma sauran abubuwa kuma to wannan kun suka har ido an ga san wannan ba za ka shiga aljanna amma sharri ba ka sani ba kuma kai ta faɗa ba za a sani ba kuma ka ce babu abin ka ga azaba ka ta yi yawa. Wa mu da mu alhamdulillahi rabbil alamin.